alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kama na ranar ta alhamis ga watan zulqa'ada hijirin shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan bakwai dubu biyu da sha bakwai miladiya. za mu saurari ci gaban tafsirar Qur'ani mai girma wanda ke wannan shine kaset na hudu a cikin tafsirin suratul Shura ɗaya daga cikin kasoshi dubu da za mu tafsirar Qur'ani mai girma insha Allah wanda za mu saurari zan karanta Qur'ani mai girma daga Allah ramma malam Adam Kato na gidan shi malam Usman bin Tabarai kusfa zari ke cikin da insha Allah a daren mu zai karanta mana aya na 51 a cikin suratul Shura wacce take ita ce sura ta 42 a jerin surori yanzu za mu saurari fassara da bayani kamar yadda aka saba daga fadilati shekul islam wasu adatul ana walamma shekul usman bin shekul idris radiyallahu ta'ala anhuma kuswa zari fi akramakum allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وهي نوم وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوهي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سراج الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور
العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وآل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله insha Allah yanzu mu cigaba da karatun tafsirin suratul shura domin da karanta daga wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin أو يرسل رسولا فيوهي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم القرآن tana da mujiza ƙur'ani tana da mujiza wannan ayoyi da karanta guda uku suna fassara wa'annan ayoyin ne su kansu da cikin surati shura suna kuma karanta suna kuma karantar da wasu daga cikin surori na can ƙarshen alƙur'ani abin da ya kama daga surutun najami zuwa surutun nasu ita kuma ayan farko na ma kamil basharin tana karantar da ayoyin da ke wannan daga wannan surutun shura ɗin shi kuma zuwa can turan bakara دور المعجزات وما علمنا فيه كنا وانا عالم ولا فيه وقال اوحينا اليك روحا من امرنا سمع كلام تدع abin da ya fara daga nasu zuwa ji zuwa suratul nasi wa'in can wancan ita ma ma kan libashar ta ka tadda tun daga zuwa shura zuwa bakara to kenan a ayoyin akwai ta kadima akwai ta hiri za mu fara fassara ayoyin karshe ne sannan mu koma mu fassara ayan farko wato ma'ana ayan farko a yau ta ce aya na hamsin da ɗaya wa mata na liba shirin sai mu za mu tsallake ta mu fara karanta aya na hamsin da biyu da na hamsin da uku bismillahi rahmanir rahim wa kadhalik awhayna ilayka ruhan min amrina Allah azza wa jalla ya faɗa a cikin wannan sura yace kamar yadda aka gaya muku musamman a karatun mu na jiya dan lakta lillahi mulku samawati wal ardi mulku samawati wal ardi ya halqu ma yasha'u aka ce Allah shine mulkin sammai da kasai gaba daya suke wajen shi ma'ana shine mulkin sammai da kasai da abin da ke ciki kuma shine yake halittar abin da ya ga dama wasu a cikin mutane ya ba ta haihuwan ‘ya'ya mata bisa ganin daman shi ba wanda ya sa shi ba wanda ya hana shi wasu kuma ya ba ta haihuwan ‘ya'ya maza bisa ganin daman shi ba mai sa shi ba mai hana shi wasu kuma ya ba ta haihuwan ‘ya'ya maza da mata ta yadda aka yi tsara ba mai sa shi ba mai hana shi wasu kuma ya sanya su har su kuma ranar ma ba ta haihu ba bisa tsarin shi ne kuma ba mai sa shi ba mai hana shi yadda ka ji haka ɗin nan haka Allah ke abubuwan tsarin shi wa kazalika yadda kaga haka din nan yadda kaga Allah yake baiwa shi ga wanda ya ga dama haka nan kuma auhayna ilaika ya rasulullah muka yi wahayi zuwa gare ka muka zabe ka kai ne annabin wannan al'umma kai ne murtali da duk duniya gaba daya ni na ga dama na sanya ka kai da shugaban kowa da kowa da komai da komai ya muhammadu rasulullah wata zalika yadda ka taka yan sarona yadda ka ya rasulullah awhayna ilayka haka nan muka yi wahayi na alqur'anin nan zuwa ga muka muka muka muka wahayin ruhan alqur'anin nan ilayka zuwa gare ka ruhan alqur'ani kenan qur'ani kenan haka nan muka yi wahayi alqur'anin nan tun daga fadan mu zuwa gare ka ta zo hannun ga min amurna daga umarninmu daga umarninmu daga umarninmu ni na tsaro ƙarfi ya rasu lalla ya kai mai sauraro na amma wasu suna cewa a wajen ana cewa annabi ne to a wajen masu tafsirai na nan kusa kusa wato na ƙasa ƙasa wanda ke ma yan koyo ana cewa na wajen ana gaya annabi ne ya rasu lalla ma kunta ta dari malkin tabu ai kamun a aiko ka kamun ka sa arba'in na aiko ka ai ma kunta ta dari marki tasu ba kasance ka san menene littafin na alqur'ani ba ai ba ka san ka ba wal iman ba ma san imani ba kamun ka sa arba'in ai lokacin ba san qur'ani ba ba kuma san menene imani ba aka fi gamin koyo amma ka ji manyan tafsirai wanda suka yi zurfi cikin soyayya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ka sun ce maka wannan magana ana nufi ne al-hidab lin nabi wal murad bi ummatuhu zance dai da annabi ake kai tsaye amma abin da ke nufi da al'umman shi ya rasulullah mun aiko ka da alqur'anin nan zuwa gare ka da umarnin mu ne da umarnin mu ne ya kai mai sararo na tun da ƙurashawan makka da mutanen duniya gaba ɗaya kowane ne kai kamin zuwan annabi sallama ko a ina kake kowane ne kai kamin zuwan muhammadu sallama kamin zuwan annabi muhammadu kamin zuwan annabi muhammadu kamin zuwan annabi muhammadu to kowane kai ma kunta ba kasance da kai ka san malaka sabu menene littafin alqur'ani ba kowa ya kai kamar annabi ba san qur'ani ba a ina haganta a ina ka same ta wala imani kuma ba kalmar shahada ba ba san kalmar la ilaha illallah Muhammad sallama ba san ta ba sai zuwan dan Abdullahi kowa ne ne kai ba ka san qur'ani ba kuma ba san kalmar shahada ba ba san menene rukunan imani ba kowane ne kai tauhidi sallah azumi zakka hajji ba ka san su ba sun zon dan abdullahi haka dokokin dokokin sallah sharɗan sallah abubuwan zakka abubuwan hajji abubuwan aure kun zo kunce mu'amala har yanzu ilimin fara ilimin raban gado ba ka san su ba kamun zuwan dan abdullahi kowane ne kai to haka ake nufi da da mu ake yi ba da shi ba in kuma da da shi ne ka barka ji an ce in da shi din ne sun ce annabi bai sani ba sai bayan da shekara arba'in aka aiko shi to da annabi mu da sauran annabawa ta gaban wani eh ba ta gaban wani to duba tafsirin qur'ani zai gaya maka tafsirin qur'ani a tafsirai ga ta nan ai ga ta nan sanan zalanta tafsirin qur'ani sufuri na takwas ne jiz'i na sha shida ya ce inda haka ake nufi to kuma ya yara kuma kai ne sana yara ka cikin annabi ya fi kowa alhanin ga annabi haya Allah ya ce shi wa ake na hukuma sabiya an ce annabi haya alaihi salam an ba shi annabta ta ilimi tun ya dan shekara biyu tun yana dan shekara biyu to kai ka ce annabi musa da shara arba'in sannan ya san imani ya san qur'ani kai adalci kuma kai da shi ne shugaban annaba da manzanni eh kuma Allah ya ce qul in kana lirrahman waladu fa ana awwalul abidin Allah ce annabi sallam Allah ya ce qur'ani ya zura ga duniya kai ne ka fara bautan Allah a duk halittun gaba daya wa ana awwalul abidin eh to kuma sai da kai shi 40 ne tukuna sannan ya san imani da sai yana ina kenan eh da sai yana ina kenan sai ka faɗa eh kai da kace da annabi ake nufi kai sai ka faɗa miji ba ma annabi ba sai na abubakar sai na ali yana da cikin martaban su tun da aka haife su ba taɓa yin addinin banza ba ba taɓa yin tace ko shan giya ba balle su tashi balle su shirku balle dan abdullahi rasulullahi saboda haka masu cewa annabi mu ne isa arba'in ga hujja ɗaya nan mun fara doce su da shi ga kurɗa shi nan take magana ya ce na biyu kuma annabin Allah annabi wane annabi isa alaihi salatu wasalam turan da aka haife shi yahudawa ba su shari ba sai da maryam ta ce ga yana ku tambaye shi tun yana umman jego kala inni abdullahi ataniyal kitaba wadalani nabiyan wadalani ne ne ha wadalani nabiyan tun yana umman jego yace Allah ban littafi kuma ya sanya ni annabi ne tun yana umman jego a ranar ya fara magana in dai na mu sai da kishar arba'in da sannan za a ce ya zama annabi ya san littafi ya san qur'ani to isa kenan ya kenan suke da shi kenan su kenan za a ce isa ya sanamu kenan to tun yana ɗin man jego ya wannan kalmar a ta miya likita ko ala inni abdullahi sai ma da wani jihar mai tukuna sannan kala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu ayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni kaffaran ay wa lam yaj'alni kaffaran taqiya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa haka ba ba wa salamu alayya ba na nace a duka da zai gaci assalamu alaika ya isa da kan shi ga mutan shaka wa salamu alayya an ba ta bata gare ni yau ma wali ran da ka yi ni wa yau ma amutu marta gaishe ka ya isa ran da za ka mutu wa yau ma hayya haka ran da za a tashi da gaishe ka ya yana rubin man jego amma mu na muka sai ban sai bita alkhair kuma wai ya san kalmar shahada ya san qur'ani eh eh namba jina namba tari a cikin annabawa annabi Suleiman alaihi salatu wa salam Allah ce fafahamna ha Suleiman wa kullum ataina hukuman wa ilma Allah ce littafin zabura mun fahimtar da annabi Dawud amma musamman Suleiman fafahamna ha Suleiman mun ba annabi Suleiman fahimta ne zurfi ba dan kadan ba tun yana yaro ka san shekara nawa ya hau mulki gashi annabi mursali annabi duniya gaba ɗaya sarkin duniya gaba ɗaya a lokacin shi na shekara goma sha shida ya zama shugaban ƙasa na duniya Suleiman ɗan Dawud ɗan shekara goma sha shida in ka ce na mu sai da kai arba'in sannan ya san kalmar shahada ba ka wauta ba ba ka wauta ba ga nan bafo annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam alaihi wa atayna Ibrahim rusulahu min qablu tankan annabi ibrahim ya balaga mun ba shi shiryan shi da annabta da manzanta da ilimin shi tun yana tsumman jego min ƙarfi tun yana tsumman jego ai ya fara fitowa yana yana muhawara da mutane ne din nan na hazara bi hazara bi din nan ya da shekara bakwai ne yake jariya da kafiran duniya gaba daya yana shirye da ya fara wa dan shekara bakwai mu na muka ce mana sai shekara arba'in wane kai wane kai wane kai da ta mutu sai ko dan jiga ta nan daidai wannan aya juz'i na sha shida shafi na arba'in da biyu ba shi kenan ya tsaya ba annabi isma'il alaihi salatu wassalam eh annabin nan mai martaba mai girma azzabihu ana so a yanka shi eh wanda sai wa fadai na hudu da azim yi wannan martaba yi wannan ta ta shekara nawa ne dan shekara bakwai an so a yanka shi da an annabtan shi da manzantan shi ce ko ya yarda dan shekara bakwai yace ya yarda dutsen na nan a makka har yanzu ana tuna dutsen jabal da kaushi ni ma na je na gani jabal da kaushi yana dan shekara bakwai amma Allah ya sai da ya ce wanda kurkul kitabi Isma'il mene innahu kana sadiqan wa'ad wa kana rasulan nabiyya dan shekara bakwai eh annabi isma'il mu na muka ce bai san qur'ani ba bai san kalmar shahada ba bai ma san imani ba sai bayan shekara arba'in eh ba kai wauta ba an an ko da kai inda ka hau ko kasa ai ba shi kenan ba annabiyar annabi Allah annabi annabi Yusufa alaihi salatu wa salam ya dan shekara nawa aka jefa shi cikin rijiya ko ba turo jibrilu ya zo gare shi ba jibril na zuwa wajen wanda ba annabi ba dan shekara nawa dan shekara biyar dan shekara biyar ne ba ce yusufu ya zo annabi muhammad eh to sai ko kasa da Allah markawar iman da mu ake ba na abdullahi alhitabu linnabi wal murad bihi ummatuhu ya ga shi annabi kuma yana fi rijiya wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha muka yi wahayi zuwa gare shi su jibril ya yusuf abin da suke maka nan gaba za ka ba su labari yana rijiyar muna muka tafi ba da shiga arba'in an tsora ka to gyara gyara a tsara muka Allah kuma bai zo a tarihi ba nan ba na bakwai bai zo a tarihi ba da annabi sallallahu alaihi yake ciki watan farko ba zo an gaishe shi ba an mishi mubaya'a wanda fara zuwa annabi adam alaihi salatu salam shi zai fara kawo gaisuwa su ba kamalul farhi wa surur eh kamalul farhi annaba su sun sallama mishi annabi adamu a watan farko shi zai sallama yake shi tun yana ciki eh annabin Allah annabi shi ya zo a wata na biyu annabi Idris ya zo a wata na uku annabi Nuhu ya zo a wata na hudu annabi Hud ya zo a wata na biyar a wata na shida annabi Allah annabi Dawud wata na bakwai annabi Suleiman wata na takwas annabi Musa wata na tara annabi Isa za su gaida mara imani ne wannan manzan Allah Allah ya turo sai su gaida wanda bai san imani ba ya san littafi ba dan kare ga hu Allah kama ba ita kanta Qur'anin da fara sauka Jibril da yazo a ina sun annabi Muhammadu a ina sun mishi a ina fara ko gon kira yana ne ne bigari hira'in mufratan ya tahannasu yana ku gon kira yana ibada yana halwa fa ina ku sama ilimin da halwa da zikirin a ina san ilimin da za a tambaye da shi daga da jibril ya zo imanin ma wani wanda san imanin ba ya san littafi ba ai kurciya ne wannan ai ai ko ko da ta tafsir ko koya ma yara da kamata ka koya ma yara wannan maganan ba tun da yau ta kuma haka fa bai san mai yara shi ba to shi annabi mu ya ce kuntu nabiyya arifan bi nubuwati wa risalati wa adamu bainal ma'i wa tin yake kuntu nabiyan arifan bi nubuwati wa adamu bainal ma'i wa din la adama wala al ma'a wala al dina wala al arsha wala al kursiyya wala al samawati sab'in wala al ardina sab'i wala al lawha wala al qalama wala al jannata wala al nar wala al zulumat wala al nur wala wala wala wala wala wali annabi sai na na kasance na san cewa ni annabi ne ni mursali ne tun tun ba tun adamu na tsakanin ƙura da ruwa ita kai tun ba annabi adamu tun ba ƙura tun ba ruwan tun ba al'arshi ba alkursi ba launin mahafu ba alƙalami ba aljanna ba wuta ba sama ba ƙasa ba haske ba duhu ba kowa ba komai ita kanta babu ma ba ta ba ta ba ta ba ta da wannan shine fasara ingantacce ba daga dan Idris ba da tafsirin Qurdabi tafsirin Qurdabi kuma duk ne cikin mu'mini dole ne da haka ga hujjoji nan inda da bai kawo nan tafsirin Qurdabi sifili na takwas juz'i na sha shida wa kazalika yanda ka zaka ya rasulullah awhayna ilayka mu muka yi wahayi mu muka yi wahayi auhaina ruhan auhaina fili da fa'ili da ruhan maf'ulun bihi auhaina ruhan mu muka yi wahayi alqur'anin nan ilaika zuwa gare ka sunan jibrilu ruhul amin to shi kuma shi ne shi aka turo su ka ka qur'ani ya zo ya zo ne ya ka qur'ani na da umarnin mu Allah subhanahu da umarni na ma kunta ya kai mai sauraro na kowa ne kake ko a ina kake ma kunta ba kasance ta gari ka san malaki tabu menene tsarin alqur'ani ba wala iman kuma ka san kalmar shahada ba sai bayan zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabin nan namu walakin sai dai cewa da Allahu mun san annabin nan ne nura ya ce ne ba mu ce ya gaya ma kowa bane sai ya kishara arba'in ce to jira kowa da kowa walakin da Allahu nura sai dai mun san ya shi haske ne na habibihi man nasha muna shirye da wanda muka dama da shi mun ibadana daga cikin bayanmu muka dama ne sanadiyan zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta zamanin annabi kaman a haife shi labarai ya cika duniya annabi ka sanar ne zai bayyana sunan shi Muhammadu za a haife shi Makka zai hijira kuma garin Madina ganin cewa a bar sunan shi to sai mutane da yawa a garin makka suke sha'awa ko Allah ya sa ko Allah ya sa wannan muhammadin ya zai cikin zira'ansu to an sa mutane muhammadu muhammadu sun kai goma sha ɗaya Muhammadu Muhammadu Muhammadu kowanne yana sa ran ila Allah ya sa ya zama to Muhammadin shi ne da wasu da yawa a cikin Muhammadan sun rasu kamun aiko shugabanmu annabi sallama guda goma sha ɗaya ne to saura sun rasu saura guda biyar ɗayan shi ne namu ɗayan shi ne namu to a sauran guda hudun sun tsawon rai har sun ga annabin sun sallama mishi sun yi da shi ne muhammadin gaskiya amma ɗaya muhammadin shi sai zama to ya taurin kai har yana jayayya da annabin da aka yi nan annabin sai yanzu muhammadai ke nan guda biyu ga muhammadin gaskiya muhammad al'ani ga kuma muhammadin ƙarya makareci shi wancan makarecin bai da abokin adawa kama annabin musamman zai zo tambayi sabbai annabi kuma ne ce idan ya faɗa misali na mu sai ce ai tauhidi ai sallah ai azumi ai zakka ai hajji to shi kuma sai ya koma ya gaya ma makusantan shi masoyan shi jama'an shi sai ya ce musu da abdullahi shi ya ce shi kaza to ni na ni na addinin Allah ya ce mun ba sallah ni addinin Allah ya ce mun ba azumi Allah ya ce ba zakka Allah ya ce ba hajji Muhammad ya saka shagiya ni na ni na Allah ya ce mun ku shagiya Muhammad ya ce kai zina to ni an nafta na Allah ya ce mun ku zina babu na cika ita ta ina an ce ku ta ta to duk abin da namu Allah ce ka a yi shi ko zai ce ya ce a yi duk abin da aka ce mu mu yi to zai ce na shi Allah ya ce ka a yi to wancan Muhammadin ne Allah yake ce mishi wancan Muhammadu ƙarya Allah ce shi wa innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta sai zaka muhammadin ƙarya muhammadin banza ba ka shirya ta waɗanda ma kake son waɗanda kake son suna son ka amma ka hana su bauta ma Allah soyayya kenan ba ka shirya ta waɗanda kake so suke son ka hatta ma abu abu abu dalibin na abu dalibin mama sai Ali ga yana tare da kai amma ka ka shirya da shi innaka la tahdi man ahbabta ba ka shirya da wanda kake son بقنا النبي قالت يا رسول الله وانك لتهدي الى صراط مستقيم الله يا رسول الله وانك حقيقه كيدنا رسول الله لا نار بكرمان ذاتنا تهدي kana shiryar da mutane ila siratin mustaqim zuwa ga zuwa zuwa ga hanya madaidaiciya siratin lahi allazi lahu ma samawati hanyar Allah wanda ke shine duk abin da ke samai kuma tare da zarri da sai duk bayi ne a gare shi mulkan wa halkan wa abida kana shirye da mutane ne da halittu ya zuwa hanyar Allah wanda ke shi ne mallaki mai da ƙarfi da abin da ke ciki gaba ɗaya ku sani ala ku saurara ilallahi tasir al'umur al'umuru al'amuran mutane gaba ɗaya ilallahi suna komawa ne zuwa ga Allah al'umuru al'amuran kowa da kowa da komai da komai in ji gausu barham shi kuma in ji gausu barham ya ce al'umuru al'amuran kowa da kowa da komai da komai tasir sanwan ilallahi zuwa ga Allah ba wanda zai fita a tsarin rayuwar shi ba wanda zai fita daga cikin shirin da Allah ya kaddara maka tun daga haihuwanka har mutuwanka har lahira a tsara take Allah shirya ta duk abin da kai aka ya ga dama ya shiryo maka da mai can mare can gun kana kuma mare can amma shi da ka shiryo maka in ka mai can sai sai ka tuba in kai mai can ka gode ma Allah amma ka shiryo ba abin da za ka ƙara ya wuce abin da Allah ya maka da kudurar shi da irada shi da nufin shi da ilimin shi kudura irada ilmu hayati sun tabbatar to ba wanda zai kuma ya ƙara wani abu akan abin da Allah ya tsara maka ba kuma wanda zai rage wani abu a abin da Allah ya kaddara mishi in ji gausu barha wanda gabanin tafsirin shi fiye riya da tafsir shi ba ce muhammadai guda biyu ne da wannan magana ma'arifa fi da tafsir amma da tafsir fiye da ɗari ba ga wannan magana ba su gaji jira'in lahin lazi lahu ma fi zararar ala ilallahi tafsir al'umur in ka duba fiye da tafsir na shi ibrahim da kalanu ko ka duba tafsirin kurdabi ko ka duba tafsirin sawi zai gaya maka wani lokaci an yi gobara a wani labarari duk littafin gaba ɗaya sun kone hatta qur'ani sun kone amma ban da wannan aya ala ila llahi tafsirul umur qur'ani in gaba da ta kone to ba wannan aya ba ta kone ba ala ila llahi tafsirul umur haka nan an taɓa rubuta qur'ani da tawada kan da ba bugawa sai aka mamaka ruwan sama ruwa da ambaliya ya zo ya tafi da qur'ani gaba daya ruwan duk ya wanke su ba abin da ya bari da wannan aya ala ilallahi tasirul umur to wannan ayan in ka karanta ta kafa dubu daya to kai ma a rayuwanka har abada wuta ba ta kona ka ko a lahira kuma ruwa ba ka nutse ruwa baya cin ka ala ilallahi tasirul umur kafa dubu daya ala ilallahi tasirul umur kenan sai mu koma wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahaya wa ma kana li basharin ai baya kasancewa wa ma kana li basharin baya kasancewa ga mutum a cikin mutane an yi kallimahu Allah a cewa Allah ya magana da shi mubasharatan gaba da gaba tun daga adam zuwa isa ba wanda Allah zai magana da shi ya gan shi ya kazata gaba da gaba kuma a sosai na mutum ila wannan sai annabi Muhammad sai annabi Muhammad sallama ita ma sai annabi Muhammad amma sauran mutane kuwa da annabawa da waliyai illa wahayi sai dai wahayi ko wahayin annabta na annabawa ko wahayin ilhama wajen waliyai a yi mishi wahayi yi wato wahayi kawai ya ji abin da ake gaya mishi na karatun amma bai ga mai gaya mishi ba wahayi da ya ji amma bai ga mai gaya mishi ba haka ake gabar annabawa ko a zahiri su ji magana ko a bacci kamar da gaya ma annabi ibrahim alaihi salam a cikin nan ka yanka danka annabi isma'il a ga wahayi da barci ne kamar da annabi mu ya ce na barci na shiga maka na je umara haka shi ma wahayi ne amma na barci ana ga ana wahayi a barci ana kuma musu wahayi a bayyane su ji murya ƙaunin wara'ayi jabi ko kuma mutum ya ji magana ko annabi ya ji ya ji ya ji ya ji ya ji zancen ta bayan hijabi ni wara hijabi an samu zango uku kenan na farko wani ba mai shi annabi mubasharata na biyu ni wara hijabi a illa wahaya na uku ni wara hijabi to sai na hudu au yursilu rasula ko ko aiko mishi da babban manzan nan mala'ika jibril alaihi salam aika aika jibril zuwa ga annabi wane aiki jibril zuwa ga annabi wane to sai dai haka fayuhi ya bi izinihi sai jibrilin fayuhi ya ma ya sha'u sai je wahayin abin da yake so amma mai zai da izinin Allah Allah zai ce ka je ka gaya wa annabi wane an ce mishi kaza kaza kaza kaza innahu don ta shi ubangiji aliyun madaukaci ne hakimin mai hikima wani aikin ta nuna maka ba ba wani mutum da Allah zai magana da shi a bayyane gaba da gaba sai dai annabi saura kuwa amma da mata ba sai dai a ji taruhi taruhi sauran wale ba taruhi kamar da an kamar da an ce wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa min yakuna min al muqinin ajin ibrahim an nuna mishi dai amma bai ce ba ai ga guni ko ya ce ruwa wata gadan eh an ibrahim an nuna mishi dai nuri nuri ko nuriya ibrahima Allah ya zama da a wannan ayan in ka duba littafin da ake ce ma biya uttawe tafsiri ne biya uttawe fi ma'ani tanzil littafin al'alimin allamatu abu muhammad shi abdullahi bin muhammad bin usman shi abdullahi gwandu shi abdullahi gwandu shi abdullahi gwandu rigirigi na mun ba na sakwato shi abdullahi gwandu ne faɗa a wannan tafsirin ne ne ki daidai wannan ayan ne ce wa ma kana li basharin ko an kallimahu Allah ba shi kamata bai dacewa ga wanda ke shi mutum ne mutum ya san shi na mutum a ce Allah ya mishi magana ko gaba da gaba sai dai wahayi to zai ce wa hasara takalimuhu li hawasi ibadihi min al-bashari wa wa hasara takalimuhu Allah azza jalla duk nan wa ma kana li basharin to Allah ya toge ya ya kace zan ya banda mutane guda uku takalimuhu la wa hasara takalimuhu li hawasi ibadihi min al-bashari Allah ya keɓance zancen shi ga hasawan bayan shi a cikin mutane fil auji salatati a cikin hukuncin nan guda uku wannan hukuncin guda uku mutum zai iya sam Allah da shirin Allah ba zai mutum magana gaba da gaba ba sai dai wahayi ko na ilhama a bayyana ko a bacci ko a turo mala'ika ko kuma ya ji zance wa'annan abubuwan guda uku Allah ya toge banda hasawan hasawa wannan da amawa ake magana banda hasawan hasawa banda hasawan hasawa su banda su Allah ya toge su kama hasaman sha'a bima sha'a min al-inasi aw al-dhukur aw al-jami' wanda Allah ne ya toge wanda ya ga dama yace zai ba sai wani ya mata ko kuma zai ba sai wani ya maza ko kuma zai ba sai ya maza da mata ko kuma zai bayar ba gaba daya don Allah ya yi abin nan sagarin daman shi ya kuma toge wasu manyan bayan shi ya ce su ban da su zai iya yiwuwa daga Allah tun a duniya amma su yi magana da shi tunda ya tabbata lallai lallai duk mumini duk musulmi a lahira zai ji aljanna kuma zai ga Allah go Allah sallallahu alaihi wa alihi ta bai faɗa hadisi innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara kudin nan za ku ubangijinku ran tashin kiyama kamar yadda kowa a nan duniya shiga nan wata ba mai kare ma an wata abin lufo zama an dai kai mumini ne a lahira za ku ubangijinka ba wanda zai kare maka in kuwa tabbata a lahira kowa in dai mumini ne da mai karfi da mai rauni kowa zai gani a shi Allah zai iya ganin dama a duniya ya bayyana ma wasu wanda yake so dan shi la yus'alu amma yaf'al fa'alun da ma yuri don ba na sashi doka ce ban da kaza da zai ganin dama ya soke wato shi ne inda shi abdullahi gondo ya faɗa a littafin shi biya uttawayin biya uttawayin gagin dan ƙari shi shi abdullahi gondo abu zan teku ne dan ƙari abu muhammad hatta larabawan misra da larabawan iran da iraki da na da kasancen indonesia da undulus suna taushi shi ne balarabin afirka a gaske taushi balarabin afirka a wajen su ba da rabin kwasai shi gadai da wanda ya littafi na sarku wanda su kansu sun sata ba balarabin da zai ɗauka a kan larabci sai ya koya gaban malamai tana nan muna da ita kuma ga duba littafin da ake ce ma zarabatul darabi zai gaya maka kamar yadda cewa abdullahi gundi faɗa Allah yana iya bayyana ga wasu gan shi shi ma shehu imam abu hanifa ya ce annal imam abu hanifa da zananu kala ra'aitu rabbal izzati fil manami tusan wata kina marata yace abu hanifa ita nan da Allah mun baiwa na ga ubangiji na abacci so ɗari ba ɗaya kaga shi wa hasa wa hasa man sha'a bima sha'a eh wa hasa man sha'a bima sha'a Allah ya wanda ga dama tun anan duniya in aka ce kai din nan in kake jahili talaka baka da komai a lahira zaka wani riga tabbata shi ba Abu Hanifa kuma sai ya je lahira dan dai ila Abu Hanifa ga ilimi ga takawa ga shirkata a cikin abin da za a bashi dun rana ɗaya za a ba ku yi shi eh eh abin da ba shehi shehunai da kuma ɗaliban ɗaliban jahilai kuma da fara ɗaya ba su a lokaci ɗaya a waje ɗaya kuma kuma duk iri ɗaya da abu hanifa sanar da lalamin baiwa na ga allah a bacci so ɗari ba ɗaya sai a sai ta kulta fi da zai sai na faɗa a zuciya na ta ira aiki hu tabaraka ta'ala tamalum tamalum tamalum mi'ata inna allah bacci duk wani ɗarin allah da zan tambaye shi duk mai jihar aibar menene bayi musulmai za su rike suna karantawa kira ran tashin kiyama min azabihi daga azaban shi yamar kiyamati qala fara'aytuhu tamamul miyati sai naga shi cikon na darin fa qultu ya rabbi azza jaruka wa jalla sanauka wa taqaddasa azmauka bima tanji ibadaka yamar kiyamati min azabika yace ya ubangiji ina ruwa alfan a gaya min wani itimin da zan gaya ma sauran mutanen duniya wanda suka suke suna karantawa ko suna aikata aiki ne za su idan ga azaban karan tashi kiyama sai Allah ya ce mishi ka ce subhanal abadiyil abadi subhanal wahidil ahadi subhanal fardin samadi subhana rabi'ul sama'i bi ghairi amadin subhana subhana man basal al-arda ala al-ma'i fa jamata subhana man halaka al-halqa fa ahsahum adad subhana man qasara al-arzaq wa lam yas'ad سبحان الذي لم يتهي صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يجي دول كده wannan da Allah dole da wannan najamin azabi ya tsira zai tsira daga azaba na mm wa hasa man sha'a bima sha'a mm yace wa ma kana li basharin in ka duba tafsirin ruhul bayan zai ce abin da ake nufi bai kamata ba ga mutum yana cikin halin shi na bashariya mutum yana kan halin shi na bashariya to shi ne ba zai ga Allah ba balle Allah ya zace da shi in dai bashar ne mutum kuma halin shi na bashariya ga ƙin ibada ga sako kuma ga shi kuma ga mutum ga ganin kai ga girman kai ga ladin da kai a lokacin bacci na zai ga Allah kuma kana da shi to wannan ba zai yi ba sai ya fita da shi ɗabi'an shi kamar yadda suna ƙa'ila al'askandari suke cewa uhurus min ausafi bashariyatika fita da cikin sosai bashariyata gaba ɗaya duk da biyu muna naka watsar da su da rubutawa ka rungume su zuciya ta tsarki sai a sai sai kad aflaha man zakkaha wa kad hafa man dassaha haka nan imamu tirmidhi shi ma yace qala ra'aytu rabbal izzati bin nawmi alfa maratin imam tirmidhi mai hadisan nan shi wace na ga ubangiji da bacci sau dubu daya sai ne gurin Allah sai na ganshi na gaba dubu daya daya zan tambaye shi wani ismi zai bani gaya ma al'umma in suna karantawa Allah zai gafara su aljanna ba wahala yace sai na ganshi mujarraba ta tarihi za ka samu wannan bayanin na imam abu hanifa da na da na imam tirmidhi so da manya ne a cikin al'umma abin da da na manya manyan in dai musulmin kirki ne na duniya ya yi da wa'annan ban kawo shi tijjani ba ban kawo wani ba ko a yanku kawo lafi dan kusa ne ko ba wani tsarin wani can na farko can na farko muka dauko imam abu hanifa kawo kan dan malikiya da yayi ko na kawo maliki lafi na goyon bayan shi ne to sai kawo abu hanifa ne na kawo tirmidhi kuma ban kawo buhari ba sai na goyon bayan buhari ka zane tirmidhi ka zane tirmidhi bai buhari ba kuma abu hanifa bai imam malik ba imam tirmidhi yace na Allah so dubu a bacci Allah ya mu wannan baiwa ne gurin na gashi na dubu da guda daya zan tambaye shi wani ismi ya kamata Allah ya bani inda ba al'umma zarfin tarbiya Allah zai kiyasa azaban duniya lahira gaba daya imam tirmidhi yace na gashi na dubu da daya da na gashi na dubu da daya sai Allah ya ce mu kul ihdawa arba'in maratan ka faɗi wannan addu'a kullum kafa 41 bayan ce ba'da salatul fajr wa qabla salatul subh bayan ka sallar nafila nan na kan fajari kamun ka sallar subahi ka yi wannan addu'a Allah ce ga gajiya ta kafin ka ce ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal arda ya zal jalal kiram ya Allah ya Allah ya Allah dai kenan ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalal kiram ya Allah ya Allah ya Allah يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا الله يا الله يا الله bi haka su arba da daya a rayuwanka in kai ko da raɗe ka yi a lahira ba ka ba azaban Allah ka yi wannan su daya a rayuwanka to ba ka ba azaban Allah haka Allah azza jalla ya ba Imam Tirmidhi Tirmidhi al-Hakim duba mujarrabat at-Tirmidhi shafi na 72 shafi na saba'in da uku mujarraba ta tare da daga nan fa eh daga daga limin a ce fa kaga wata mutum na Abdullahi Gwandu ko da ya ce lalle Allah yana keɓe wanda ya ga dama ya ba shi masaba irin irin yanda ya ga dama shi shi shi dan bode shi kuma ba faɗi yayi ba rubutawa yayi a rubuce littafi gata sunanta wannan ma balagatu wannan ma balagatu tolan ma balagatu yana wa ma kana ali bashirin aikul wallahu mubasharatan illa wahayan wa hasa man sha'a bima sha'a inda kuma kana nufin da aka ce Allah bai bari mutum da da mutum sun gaba da gaba ba da haka ba ka idan shi da rubu za ku yanzu kuma ta ƙarshe sun madana ba ta dalla eh ba ce wannan gara ma ba annabi zai sai da miraji ba suna ce ba wani mutum zai kamata in wani da shi sai dai wa yi to da duk dole sai banda shi kenan ko dole ka faɗa mana banda shi ko kana so ko ba ka so duk daga sura na kusan da guda a ƙur'ani suratul isra'i ga wata a ƙasa suratul najm ko ثم لنا فرج الله فكان قاب قوسين او ادنى ايه فاوحى الى عبده ما اوحى ما ذاك البصر وما دغى ايه ما كان فاد ما راى amma da aka tumaro na ala ma yara Allah sai kwa da ta da nabi kan abin da ya gani in ku ba wani ba shi ya ya gani ba shi ya da shi mhm shi dan bodiyo kaga wani jinan kasa kasan nan dan nan garin Sokoto dan Najeriya a garin Sokoto go dan nan Sokoto rubutawa yayi littafi guda ba faɗi kurin ba yace lokacin da yake wannan ma barakatu kuma shafi farko da nake dace bismillahir rahmanir rahim صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وسلم تسليما قال الفقير قال العبد الفقير الملدر لرحمة ربه عثمان بن محمد بن عثمان المعروف بن فوديو يوم ما دبولي الحمد لله لما بلغت 36 سنة yakin da na kai shekara talatin da shida yakin da shekara talatin da shida a ganin ma akwai magana can bayan da shi a nan sai da shekara arba'in kana san alkitab al-iman eh ya ga yani su ba a saba mana annabi nan dan fodi ce da shekara da nake shekara 36 ka shafa Allahu al-kida an basari ka sami ta kullun sanar da ko ma ka da shi da ka sama dan kare kanka da kare mutunci annabin ka eh da farkin yaki na annabi Muhammad dan fodo ai da zai ma da rasa kowa ya kalla ko kowa ya fasa yace safin farko ne bayanan ya ce da na kashi talatin da shida Allah ya yi min hijabai ga shafan lawar gida an basari Allah ya min hijabai a ido na gaba daya daga Sokoto ina hangen abin da ke birnin China ta gabar ta yamma kudu arewa duk abin da ina ganin shi ina da shida talatin da shida ba ko arba'in da kai ba ya ce kuma an ɗauke min nauyi a kunne na duk abin da ke duniya gaba daya in dai magana ina jin shi dan shekara 36 tatafis kuma wali muridin da ko jilani bai gani ba eh tsakanin da zuwa da ɗari tara ko takwas muridi ne na jilani a masa wannan tabarakin eh tsakanin da zuwa da wajen ɗari takwas ya fi samu wannan martaba rubutawa ba baɗi ba littafi da wannan sai ana samu har yanzu kasuwa ana samu wannan zai ba lagos da kusan gaba ɗaya wannan ma rage da shi karki mutum shi buga littafin dan fodiyo wajen guda hamsin likwatun na mallake guda ɗari ya fara yin guda hamsin din na mallake su suna nan dan fodi sai aka yi mai gaba ina ganin duk abin da ke faruwa daga nan habban duniya gabar da muku darewa kuma in da halka zai magana ko zai mutu ina jin shi daga nan habban duniya gabar da yamma ku darewa ina dan 36 wa tsayya an yadi an kuma tsine mun an kuma ba hannuna tar tasrifi daga nan in ba hannuna sai kai bangon duniya gabar ko yamma ko arewa haka nan wasu ba ta an rigile kafa na kuma ita ma ban tsayi in na garaman taki sai biyu ku ko na nake so ban kasa sai in ji dan shekara 36 mu dan kodiyo rigirigi ba muka komar ko fa ko ali ba yace wa kuntu wasu ina an bada ni aka dauke min nauyin jikina in je ko ina tap tap tap fil iska wa kuntu anzura al-ba'i da karkari ina ganin nan nesa ko ina yake kamar yadda ganin na kusa wanda ke gabana wa asa'ul fa'ida karkari ina jin nan nesa kamar ina gabana kamar na kamar na gabana wa ashummu li man ya abdullah ala kulli harun ina jin kanshin musulmi in yazo waje na mutumin kirki ina jin kanshin shi da zakin shi a baki na in ji kanshi a hanci na kuma a baki da zakin shi ke da zuma kuma ce kuma wariha sahibul ma'asi aka ba hukunan sanin ina wariha sahibul ma'asi aka ba hukunan sanin ina jin warin mai sako fiye da wari duna mai wari musamman kafiri ko ko mai sabo mai yawa wa arifin halala bin sauki kabla bal'ihi ina sanin abincin halal da zarar na sa harshe na ba na haɗe ba da ɗaya shi harshe zan gane na halal ne ko na haram ne na haram ne in tofar na halal ne haɗe dan fodiyo dan nan sokoto rajan la'amu rikiriki wa'adaniya biya biya ma kana ba'idan ina wa ana tarin fi makani ina kuma ɗibo duk abin da yake so ko mun nisan da yake ina zaune a inda inda nake wa ka shi bi talayya malam ya bulko wani kiyatu a abaman da kafa na an ne taki daya ina kai nisan kasan da wallahi masu ingaramin dawa kai sai sun gudu ba hutawa na shekaru kamun su kai a su kuma na yi a su kuma maka taki ɗaya ba su ce maka kuma ya ce maka a zalik fadlin lahi yuti man ya sha ya ce wa arab da batani ulwa ulwa na san jikina ina ganin ta gaba gaba azaman azaman kashi kashi fata fata jijiya jijiya lahamatan lahamatan tsoka tsoka sharatan sharatan gashi na san su ina ganin su kuma na san matsalan kowane sirri a ciki ba gani kullu wahidatin to kullu wahidatin min hunna bi martabatiha wa ma ubiha فوجدت فيها مثل أضل ميزان الأماني مكتوب فيها الحمد لله رب العالمين عشر مرات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى سيدنا محمد وسلم عشر مرات أستغفر العظيم عشر مرات ya ce ina ganin duk abin da ke jikina sai na ga ƙashin haƙarƙari na na ɓarin hannun dama na ƙashin haƙarƙari na na biyar na hannun dama na an rubuta alhamdulillah alamin an takara ta kafa goma kuma an rubuta allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala sayyidina muhammadin sallim kuma an takara ta kafa goma dr alazim shi ma a karanta kafa goma amma fa rubuta duk alamin qudrati da alƙalamin ƙudura hukuntu a tattalin zalika na ina mamakin wannan ina ɗan shekara talatin da shida falon ma baratu arba'in sanatan ya kin da nake shekara arba'in daidai eh wa ta ashirin da kuma wata biyar wa fi tsalalin da yan kwanaki da nake shekara talatin da nake shekara arba'in daidai da wata biyar da yan kwanaki jazabalillahu ilaihi Allah sai ya ja kawai zuwa gare shi kwatsam ko sun gamsu a fadan Allah na gaskafa da Allah a can tawazar ta gona ka sayi da sakalai ne sai da na Muhammadan sallallahu a can na ga shugaban halittu tambayi da sai gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi ma'ahu sahabatu wal anbiya wal awliya tare da shi akwai sahabbai da annabawa da waliyai ga gani sun mara abuti suka yi mu marhabin ni dan fodiyo mu'adala suni wa ɗan da sun zauna tsakiyarsu sun ma ta gautun sakalai sai ta buƙatar jilani sai ga jilani shi kuma ya zo da sautin hadara da wata tufafi kore ne ruwan girgin muna razun bila ilaha illallah muhammadu suna sallama ya zo min da wata riga an mata ado da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imamatin da wani rawani fari bada da shi kuma an yi mishi ado bi qul huwallahu ahad zuwa karshe da jilani ya zo da wannan wa na wa lahu ma sallama sai ya miƙa ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya bashi wa dammaha sallama ila sadrihi ta'ata annabi ya rungu mai rigan da da da garawan haka imana faɗi da shi sai ɗan awa ɗaya cur yana addu'a awa ɗaya cur yana addu'a annabi sun mana wa lahuma ababakar siddiq sanan ya miƙa rawanin nan da rigan nan da sai na bakar siddiq sarkin fada dan hannun dama a siddiq jalal ya miƙa sai na bakar sai na bakar ya manna kirjin shi wa ila umar al-faruq shi ma ya miƙa sai na umar al-faruq ولا عثمان ذو النورين كما بعث عثمان ذو النورين والى علي كرم الله وجهه مثل عثمان يبي يبي مثل علي رضي الله عنه شي مثل علي كرم الله وجهه ثم الى يوسف عليه السلام ثم شي بعد النبي يوسف عليه السلام ورتهما يوسف الى سيدي افكار الجيلاني dan annabi Yusuf alaihi salam ya miƙa wannan rigan da rawanin ga shi a fadar jilani da anhu shehi na to amma ita wa ammuhu jami'an bi iznin minhum fa qalu lahu alabisu wa amminhu wa sammihi bi ismin yahtasu bihi annabawan nan dukkan su da sahabban nan dukkan su da waliyan nan dukkan su da shugaban mu gaba daya annabi Muhammadu kuma sai ya abu da jilani albisu sanu shirikan wa aminu da sanu shirawanin wa sammihi bi ismin yahtasu bihi ka ambace shi da wani suna wanda ya daidai da shi wanda ke baka da shi yace wa adabasani wa albasani wa amamani jilani ya ce in zauna na zauna ya sa man riga ya naɗa man rawan wa albasani ya sa man riga wa amamani ya naɗa man rawanin wa na dani bi imamin auliya ya ce a wannan zamanin ni ne jagoran waliyai gaba daya a wannan zamanin ya ce wa amara ni bil ma'ruf wa nahani anil munkar munkirat annabi sallama ya ce jilani yau ya umarce ni akan in kira mutane su ga aika alhairai kuma ni ma a rika yi kamun in kira su ni ma ina kan yi haka kuma in hana kaina abubuwan banna na sabo da zunubai sannan kuma in hana mutane gaba daya wa da ni sai fa ai ni kuma rata mun takobi na gaskiya na mata ba wa sallahu ala ada illa wa amruni bima amruni ga gani sai daga nan sai suka umarce ni da abin suka umarce ni aga ne shi ma ya taƙaita wa amaruni bima amaruni bihi haga halifan fa awa ila abdihi ma awa wa inda zalika azinu li bi shi shay hadal wajil kabair al kain fi dar'i a lokacin nan sun kama izini akan ma mutane izini akan wurin nan wanda yake rubuta tuntuni akan kashi na dinnan hakari na na guda biyar suka mun alƙawarin duk wanda ya wannan sun karantawa wa wa'adu ne fi man tama suka biye shi fi wallahu ya yi fi wallahu jami'a muridihi wa hiya kama kana haqqan alaina annabi da Allah haqqan tamidan yace suka umarni in kan ba mutane wannan wurin na karanta alhamdulillahi fatiha kafa goma salati goma istighfari goma fatiha goma salati goma istighfari goma fatiha goma salati goma istighfari goma suka ce min duk wanda karanta wannan sirrin in kun shehi ne to Allah zai ba shi cetan dukkan muridan shi gaba daya in mutum ba shehi bane Allah zai ba shi cetan dukkan mutanen gidan shi baki daya duka familin su Allah zai baka ceton su na bi alhamdulillahi alamin kafa goma Allah musalla ala sallallahu alaihi wa sallam kafa goma astaghfirullah astaghfirullah kafa goma balagun biya ijibar kafa dari salatul fati dari la ilaha illallah dari eh lazim sabi ga lazim yamma ga wazifa ga zikirin juma'a la ilaha illallah la ilaha illallah a jami'i gaba daya wannan in ma na uzuri sai kai dubu da gashi dan godiyo radalana shine wa hasa man sha'a bi ma sha'a wa hasa man sha'a bi ma sha'a mutum yana yin bashariya ga zunubai ga sako shine ba daman ya ga Allah a duniya amma in suka da imani Allah bai gabara a janna zai gan shi amma wanda Allah ga dama ina bayon shi ga wanda ya ga dama zalika fadlullahi yutihi man yasha وما كان الله هو وما كان لبشر أن يظلم الله إلا وحيا أن وراء حجاب أو من الظلم فيه بإذن ما يشاء مولي أهل ملاجة منا كو ummatun muzlimatun wa rabbun kafur ake cewa ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila to magana kenan am annabawan isra'ila ba na zuwa yi ba eh ba na zuwa yi annabawan isra'ila eh ana musu ba ma mutanen su ba har mace a cikin su wa auhayna ila ummi musa an arbihi wa auhayna mun yi wahayi ila ummi musa uwa annabi musa annabi ya ce siddiq ya ce in ko siddiq ya ce na zamanin musa tana gaban ta kai siddiq ɗaya mata na ku eh ta kai sai ta faɗi ma ta kai sai ta hadisi ko aisha eh to balle daga kun manyan mazaje su ma sai na bakar umar usman aliyu ga safai ka ga urbul makatun da su rike an mata wahayi to kada kai mamaki dan ce kuma Muhammadin suna samun ilimi din Allah ba wani mamaki dan dai akwai mamaki a umma na sallama ba mamaki ummatu ummatu Musa kuma mace mahaifiyar shi ehem ba nan ba ga nan nahali udan zuma zaki sama gumine firawuna wa auhe ko wa auhara buka ila nahali Allah ya ma kudan zuma kudan zuma wahayi kudan zuma kudan zuma Allah zuwa yi mu qur'ani ne ba hadisi ba balle da sahihi ne ummatun muzlibatun wa rabbun kafur kuntum hayra ummatin ukhrijal lin nas amma kudan zuma wahayi da Allah ya tsaya maliku wahayi sai ka mamaki eh kudan zuma fa zuma wannan farin da ja wannan kaza ake da abin da za a yi ko bulala ba shi da kaza ki zuma eh in kaza ki zuma akwai hajiya kanka Allah ya mata wahayi tururuwa sai magana da jama'a da Suleiman Allah ya kaza ta Qur'ani ko bai kawo ba eh to bari dan fodi din ya tuka kaza ai su manyan mazaje ne wannan ba ko kwanto ba ko kwanto wannan zaman jilani shi ma ya ce lokacin da yake mana jata shi ma a littafin mai suna abdullahi rabbani ya ce a gani shi ma sai na ji Allah shi ma ya jani ya turje zuwa fadan shi na kuma yi ruhan la ruhan wanda fada ruhi na ke zuwa da shi ba da jiki ba ya ce yi makalali da da zama gidi muna fira da shi a cikin zantukan suna da yawa ne ya ce sun makalali ya gafa al'azam al'ajazu bari dai nan zai tsawo da yawa sai su zama galibi ya ga wasu azam idza aratta anta dakhul harami fala taltafit bil mulki wal malakut wala bil tabarut a fasara ya yace ya ga wasu kalai ya ga wasu azam idza aratta anta dakhul harami idan kana son ka shigo harami na fada na fala taltafit bil mulki wal malakut kar ka fara karka waijan halittun kantai ko halittun sammai wala da jabarut ko halittun suke can alamun jabaruti duniya alkursi duk ka manta da su ka bar kallon su ka bar tunanin su lana shaɗana lana mulka shaɗanin alim wannan mulki na mutanen zamani na duniya kallon su din nan to hijabi ne wal malakutu shaɗanin hagani wal malakutu shaɗanin arif shi ma can zuwa sammai hijabi ne na arafai wanda burku dan wa'i shi kuma san zuwa duniya alkusi ko ko duniya alarshi shedani ne na mai san tsayuwa a fadar Allah ka bar kallon kowa ka bar kallon komai ka sa Allah zuciya gare kawai amma da zai zuwa da minuma fa huwa indi min al-rubina ana ce duk wani tsage wani kallon halittun samai daga sai ba tunanin Allah ba su sai an sallah sun zuciyar shi to wannan an koyi da halara ba zai zo fada ba ya da jira yana zuwa aljanna amma a nan duniya ba ba zai fada na ba sun makalalin ya ga wasu azam al-mujahadatu baharun min al-mushahadati wa hitanuhu al-waqifuna wace ya ga wasu azam yin kokari a cikin ibadu shine teku na kutsawa cikin halar mushahada in kana ibada kana gyara zuciya kana ibada istighfari salati hailala qur'ani nafila to zuciya tana haske tana fara samun shuhudiyya to teku ne ita mujahada na shuhudiyya kifayata su ne tabbata a jiki ومن أراد الدخول في دار المشاركة فعليه بديار المجاهدة duk wanda ke son shigo cikin tekun shuhudiya yanzu zufa da Allah ya zo gani to lalle ya dinga kokari ya dinga kokari sosai sosai yana zagi dantse wajen neman yarda Allah ثم قال لي يا قوس الأعظم لا بد للطالبين من المجاهدة كما لهم لهم مني yace lalle makawa babu duk masu kokari masu yin masu neman yarda na zagi dan su dinga ibada dan su so ne kuma su gudu zuwa nan wajen sun makala li ya gautar azam inna ahabbal ibad ilayya abdi allazi kana lahu walidun wa waladun wa qalbuhu tariqun minhuma bi ayyi law mata lahu alwalid fala yakun lahu hukmun bi mawt alwalidi wa law mata lahu alwalid fala yakun lahu hammun ولدي بين ابن الأرض هذا نظرته وهو عندي بلا والد ولا ولدا wani muka nauka fa ahad yace ni abin da nake so muridi na ya zama bawa na mai neman yarda na ya zamo ya zamo yana girma kowa a zuciya ya girma kowa zahiri da ba'ini amma a zuciya shi bai da tunanin kowa da tunanin komai hatta babanka hatta innanka hatta ɗanka da matanka da abokanka ka bar su a cikin zuciya ka sa Allah kaɗai kawai Allah kaɗai kawai قل الله ثم ذرهم يلعبون إذا كهذا تكون في الأمر أوزينا كما لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفان أحد إن ذلك هكا har ko da ba ba zai mutu ko wannan kan ba ka bakin ciki wai dan cewa to da za su koma da Allah ne me shi ya kira su ya ba dama ya kai ya kai kuma rahama zai ba su musulmai ne za a ba su marhaba da rahama ثم قال لي يا دوس الأعظم من يرزق فناء الوالد بمحبتي وفناء الولد بمودتي لم يجد لذة الوحدانية والفردانية duk wanda zai san iyayen shi a zuciya in ba maka zai cika barbin Allah za ka bari a wannan ina bisan soyayya na ba bi ɗanɗan zaƙin soyayya na ba ina ai sai ka magana kan kowa da kowa da komai da komai aka nan shugaban musallama ko la yumnadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nata jama'in sannan yake ثم قال لي يا رب العظام إذا أردت أن تنظر إلي في محل فهتر قلبا فارجع عن سوائي يتي يا رب العظام يا أخي جيلاني إن كان تو تكلمني تعرف إن تكلمني كان تكلمني تعرف تكلمون دا يفعل سكينة قبائل شباش يا قاري سيني إن كلمش تكلمني فقلت بنت يا ربي ما وما علم العلم يجاوبني هو من العلم علمي قال قال علم العلم هو الجهل عن العلم علم علمي shine jahilci akan ilimi wato ilimin ilimi shine malamin da zai haɗe ya kai ya ƙure to da kan shi yadda abin da ke gaban shi na ilimi a fadar Allah ya nanninka ya nanninka ya nanninka abin da sani ya ɗauka ko shi jahili ne a kan abin da ke na fadan Allah da shi ne ilimin ilimin kenan amma ka kone kace kai ka san komai duk abin da ke fadan Allah ka sani to kai wata jahal jahali kenan qala sai Allah ce ya qala lati ya gawsal azam duba li abdin ma la qalbuhu ila ila zalati wa ila al abdin ma la qalbuhu ila shahawati gilani ce sun yi min aljanna Allah ta tabbata ga bawan da zuciyar shi ta karkata zuwa wajen ibadu dare da rana safe da yamma kuma azabar Allah ya tabbata akan wanda zuciyar shi take jan shi zuwa sabo dare da rana safe da yamma qala la gausu jilani ce sai nace sa'altu rabba ta'ala anil iraji sai ta bai ubangiji wai menene iraji ya ubangiji qala huwa al-uruj an kulli shay'in suwa'i الميراث هو الأروج إذا الميراث هو الأروج عن كل شيء سوائي da abin da mai da faɗi ne shine ka hau martaban da ya zama to ba ka ganin kowa ba ganin komai sai ni yace wa kamalul miraji kamala ko shi miraji shine ma za ka lafasar wa ma daga sun makala li ya ga falazam la salata liman la irata lahu indi rijiji ya ce to amma akwai na sallar su amma wani shi ya haɗu suna saka musu wani na halitta ya rafi sai to duk wanda ya zuwa fada na ko sallah sai da sallah su ma tsaron su kenan zuwa tsaron su kenan boko na ku a ƙasa su kun suna zuwa can can ga fadar shi gaban la salata liman la mira da lahu indi masu wannan martaba kenan ba irin ka ba mu mu dai mu namu a ƙasa ga masallatai nan malaku sai a bashin ma'amuri sun je can alarshi to manyan muqarrabuna muhayyamuna su da san fadan shi dan ƙari sun makalali ya gasa azam al maharu an salati wal maharu an iraj indi duk wanda aka haramta shi miraj shi ne wanda haramta shi sallah a fada na da haramta shi miraj ba zai zo wajen ganin ba wannan mukami ne na umar umar sallama wanda suka gada ta ga annabi aka ce kullu ma kana mu'jizatul lin nabiyyin jaza an yakuna karamatan li wali duk abu ne sace mu'jiza ne ga annabi kana da zama to karama ga waliyai da al'ummai shi bilatu rabbaniyat nashur jilani radiyallahu anhu kuma ga ta'dil ana fi ta'bir al-mana wannan kai babi kusan da gudu wato littafin da ke fasara mafarkai akwai fasali shine ma na farko fasali da ke magana akan wanda ya ci sa'a yana bacci ya mafarki ya gawa ne babu alifu babu alifu Allahu ta'ala allazi laysa mithli shay'in wa samil basir wanda mutum ya Allah azza wa bacci da sufa da kaza ga fasaran shi da kaza ga fasaran shi da kaza ga fasaran shi tunda ba lokaci ne yasa ba suna jawo ba amma ga ta nan dai ita ne ake ma ta'dil anam fi ta'dil manam littafin shi abu gali annabil fi zalam ga ta nan take shugaban littafai na ilimin fasaran barkai na duniya gaba daya amma ta ita dai idan bi ga Allah bacci to alayi halin dai an mishi gafaran zanuban shi ya samu yadda Allah malahira ma zai gani alahira ala'ayi hal ko alahiri ne da wani kai wannan bane kamar da Abu Hanifa ya ga Allah ko dari ba daya ko firmi yana kashi sau dubu ai sun bada ne kaga daga kuma daga ba ya wuce wannan ai ya wuce kuma daga baya to wannan kuma wanda da kai wannan ba zai kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan wanda da kai dake ba sai ka sabai ko waliyai ko mutanen kirki ana farkin ciki ne daga nan mafarkin cikin mutanen kirki daga nan farkin sahabbai mafarkin mafarkin farkin wani ya tukuna farkin sahabbai farkin annaba ƙurewa da shugaban gaba daya don ka samu wafaka shi ana ko a bacci wannan ganin shi a bacci suna fiya wannan wani kuma ne zaune haka sai an kyau tuke shi jazba kenan ba ba bayar ba ba bacci ba ba ko a wani gaba ɗaya ba ko sai ka shi kawai ka shi gaban zatin kawai a ga shi za a gaya mishi wannan ya faru don wani hifewa ummatu muhammadin masu girma ne su wal karkar mana bani adama kuntum ummatan hayar ko kuntum hayar ummatu urjal lin nas wannan maganar ba karamin magana ba ne abin da ake ba umman nan da dubbin ilimai da mukamai ya farma hankali aljanna ba mutum bane ba malaika bane ko an ce fi hamala ko fi hamala ainu ra'at wala uzrun sami'at wala hadar ala qalbi sharqat an ba ta aljanna ita al aljanna a cikin akwai abin da ito bai taba gani ba kulli bai taba ji ba tunani bai taba tunano shi ba aljanna ce tana salati tana zikiri ne ya ummatu muhammadin irin su shehu muhammadu al-kazali shehin ilimi gaba daya hujjar musulunci na duniya irin su shehu zai furu bin isa su shehu su zai bin saliki ya fi kawo su barhama shi ya sa kuma shehu mu kudu bin makatumi bayanin shi ba zai bayyana ba ko a latin jan wala uhurar kudu bin makatumi maka ya za ba aljanna abin da tunani ba da tunani ba ita mutum ne da gini da mutum wace gaban wani kuma gina ummatu muhammadin eh gina fa ummatu muhammad wannan fa ummatu muhammadin ba eh kuntum ayra ummatu urdan lin nas ulama ummati ka anbiya ibani isra'il ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يا تسبر رحمته من يشاء in dai za a ba aljanna gini gini gini ke wawa ne ma kawai gini ta kai tunani ne ta kai shirafali balle shi tutan eh dan kare ko a waliyan ga waliyan ruka fa'u ga nuka fa'u ga nuka fa'u ga auta daga abdala ga afara daga ahayabu rijalin dai sunan sanan kallon mm na ji ba ga sunan ko rijalul kaibi wa dahati rijalul kumali sai gido da farabi rizul barzau misalin da godobi adami yun nuhi yun dawudi yun sulaimani yun rizatatul mai زفت الأصعيم إذا المعركة الأولى تجد دورة فرد رجل برزه أباد قراء دهاب أحباب أهل الله ثمراء ورثة بطلاء كبراء عظماء إمامين مفاتيح القلوب رجال الهيبة والجلال رجال الجناب الليل رجال التحكيم والزوائد كيف أصحاب التعكواس duk daidai irin ka mai sako jahili ba kuɗi ba karatu ta irin ta irin mu a yadar shi ya san su ya su jira mata yi manya sha Allah yana ce wanda ya ga dama ba jira mai yaya za a yi bauta mishi kuma ya adeta shi da ba su sako kuma hal yazu da ya nuna yanzu da ya lamon ba ne zuwa fada Allah ga Allah tare gaba da gaba sai dan Abdullahi amma wasu waliyai suna zuwa da ruhi suna zuwa da ruhi kamar da fasani ke cewa ra'aytu rabbi ra'aytu rabbi bi ayni qalbi fa qultu la shakka anta anta alladhi hunta kull aynin bi haythu la ayna thumma anta falaysa lil ayni minka aynun fa ya'lamu al ayna ayna anta falaysa lil wahmi fika wahmun fa ya'lamu al wahmu kayfa anta أحدث علما بكل شيء وكل شيء أراه أنت وأن فنائي فنا فنائي وفي فنائي وجدت أنت في مهو اسمي ورسول اسمي سألت عني فقلت أنت أشار سري إليك حتى بساط أشار سري إليك حتى فنا فنائي وكنت أنت أنت حياتي في وطور قلبي فحيث ما كنت كنت أنت إن شاء الله ابن البارلي شيخ عربي كمان shehin arifai kenan babba kawo ka zantan a ba kurera ba ba na cin a ba kurera ba na cin ali ko usman ko umaru ko abin abakar mu ci kan muhammadu rasulullah kana ba kurera ne faɗa ya ce annabi ya bani buhunan ilimai guda biyu buhunan ilimin shari'a da buhunan ilimin ma'arifa ya ce duk abin da ke baku na ilimin da buhu ɗayan nan ne na shari'a da zan buɗe wancan bugun na ma'arfa in ɗauko wani bayanin sai kun yanke wannan makogwar ne sai annabi kada wanda ba an ba shi liman farko da na ƙarshe dan ƙari wanda ta da annabi sallama to ka mata Musa ma sai rabbi arini anzur ilayka eh yes annabi Musa ya tura sauki ya ubangiji bayanan man bayanan man ina so ka zaka ubangiji rabbi arini anzur ilayka Allah na mun zatin ka kuma ina ka je da ummatu Musa su su saba'in in kana inkarin jilani da sauran waliyai eh wata da Musa saba'in rasulan limiqatina Allah ya ce annabi Musa kira mutanen ka Yahudawa Yahudawa masu taurin kan nan masu ba su ma'ida ba su noma yace a kawo Yahudawa guda saba'in suka zo suka zancen Allah gaba da gaba ba bacci ba ba tunani ba in dai yahuda sun ji zancen Allah gaba da gaba nasu qur'ani da za ta magana da jilani da shazali ko ko kudul makatu ba fa a tafi bane balle ka ce mai rauni ne ko kai ta ko ba kai ta ko kai ka kai ta ummatu muhammad an girmama su an dauka su Allah su walka da karamna bani adama ya ba su abin da ba na farko balle na ƙarshe zaftawa fa wanda gairar makakuti alaihim kullum amur da su a sallah gairar Allah ka shirya da mu hanyar wani ban da hanyar wanda sauki da su yahudawa wannan fa sun ji zancen Allah a bayyana ba a bacci ba da Allah in bi har sun ji zance a bayyana ba a bacci ba aka ce mu su jilani su shazale su shi kan fudiyo su jilani su shi fahama su shi malam shi'ita su shi malam janefu duk wilayansu a ce ma ba su wilayan yahudawan farko ba yanzu kullum muna roƙo Allah Allah ta da mu hanya mai ta kai na magadubi alaihi banda hanya waɗanda kai fushi da su wala dali banda kuma nasara ba ta to Allah ya ce ba wani ne ba yaqulu kalamun lahi thumma yuharibunahu min ba'di ma aqaluhu eh wahum ne ne eh an ce da lura? to suka je suka ta zantar Allah a zahirin ba bacci ba a bayyane ba a saƙo ba ba tuko ba a sarari da rana amma saboda wauta suka dawo suka ce Allah ya ce mu abin da suke musa ya faɗa Allah ya ce kaza ai kaza ai kaza misali ya ce ai tauhidi sallah azza ta haji suka dawo try no abin ba haka yake ba ba haka bane wallahi Musa ba haka yake ba ya hakura wallahi mun ji cewa ka ai tauhidi ka ai sallah ka ai azumi ka ai zakka ka ai haji sun mai harifunahu a gani sannan suka canza abin da suka ci min ba da ma aqaluhu bace sun fahimce shi sun sani sun gane kuma wani alu kuma sun kanzance Allah ne daga baya ma su sun dadi cewa ubangiji a ya Musa mu da gaskiya da sanin taimaka dadi ba za mu yi imani da kai ba arina Allah ta harakan nuna mun Allah a bayyana maka shi da sanin taimaka dadi eh faqalu arina Allah ta harakan dan dari a ce to wannan ban kun kun yi kadan ga kafirci kafirci kun ji zancen a bayyane kuma ku lokaci eh annabi Musa ya ga Allah ba a zai fasiya falamma ataha nudiya ya Musa wani wani wani kuwa falamma ataha nudiya an burka man fil nari man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin eh in da tabbata kula ma amma kan da Isra'ila in da tabbata na jafda an ci jilani ya gani an ba ta barka ba Musa sai ne ne eh dan koto ya gani ba ta barka ba Musa sai ne ne kuma ba abin mamaki annabi Musa fa an bayyana shi da kuma amma sirrin ganin Allah ya gata ne ta annabi Shu'aib saboda kiwon nan da ya yi shi shi annabi Shu'aib karaman shi ne mu'jizar shi ne karo haɗe shi kamar ga Allah to shi ya ga Allah ya fi ɗari shi annabi Shu'aib ai murtali ne a boye kawai a kai da shi bayyana na bayyana ga annabi Musa kalamun lahi a sanya samu sirri وما كان الله لبشر أن كلم الله إلا وحيا lallai rigiri in dai Allah wani mutum ne gaba da gaba ruhan wata sadan gaba da gaba wannan sai dan abdullahi sai na sallama amma wanda ya suna samu taruhi suna zuwa shi kama munata taruhi har suna gaba barhama shi ma ya taɓa irin wannan masaba yake sa ni ma na je abokin na ya jani na je na ga abararo na ga amanda ba zai zama kowa da kowa ba haka na ga malakun rahama suke tarbana har sai na ji kunya ta ba wani kullum mujarrati duk kowane halittu na sama zirfin suna suna tarbana suna barka da zuwa yana yake jiharan laqitul mustafa bi uruji ila allah min zal kauni wa qata uruji dan ma na ga wannan masaba ne ma a bayyana ne ma na je na hausa ma duru ana yi gaba daya da mala'ikun sun tarbe ni jihara ita a bayyane laƙitul mustafa na gaba da alzalama bi oji ila lahi na hau gira jini da fadar Allah min zalkau da kusa horoji a nan kusa ma wani babban malam da aka yi shehu malam muhammadu a shi malam mahamudu bawan Allah shi malam mahamudu bawan Allah shi ne mahaifin shi malam abu da bakar nake malam mahamudu bawan Allah dan shehu malam shirai malam shehu dan shehu malam shi da dalala da shi na shi ma yana zuwa sama idan ya dawo su ga ban sauran mukarraban shi makusanta na ga annabi wani ya ce yana gaishe ta masaba ne malam mahmudu ba fa malam sharifu ba ba malam julaidu ba ban da malam alam ba sa maka labarin shi ba ba malam hajji ban gaya maka shi ba ban ce maka malam jiskila ba ko malam yusuf ko malam mamudu ko malam ukasha ban kira sunan shi malam muhammadu baban gara ba ko ne dan birni ko ban kira ma sunan shi malam shi ba to mai yawon yayi na ko shuru ne wallahi yadda ala in awliya allahi la hawfun alaihim wala hum yahzanun allazi amanu wa kanu yatqun lahum al-bushra fil bilad dunya to ne da kira da waliyai dalla bai shara da waliyai zai samu kudi? zai samu karatu? wajen wani kan bishara ku kowane irin wani nasi yadda ne bishara shi ne za ka samu kudi? za ka samu karatu? za ka samu lafiya? za ka shiga da imani? mai muradin su Allah an samu kalli eh hal jaza'ul ihsan illa ihsan ihsan duk mai mukami mai ibada mai kyau فاكبر اسبوع ان وسط الله شيء الا الاحسان للذي احسن الحسنى والزياده munafi shi ne ya bautan Allah zahiri da baɗini tun yana bautan Allah ya kai ya kai ya kai tun a maka tashi zuwa ga Isra'il Miraji ya wuce hijabai ya wuce hijabai ya wuce sammai bakwai gaba ɗayan su ya wuce falakai ya wuce ko ina da ina ya je سماء سماء والنارئ سماء ذات البروج سماء ذات الخبج زوج العرش الكرسي حجاب القدرة حجاب العظمة حجاب الكبرياء حجاب الملك حجاب الأنبار سيدي يكي يكي يكي يوتو كو إلا تئنا يزي فادا الله كذوب وتريا إن جزيا فيا ليلة المئراج يا ليلة الحنان فيا ليلة المئراج يا ليلة المنى دنا فتدلى للحبيب فأهدنا ولما تعالى هذا القدس مولنا سلكته أملاك المهيمن في الهنا بمقدمه أهل السماوات سرتي فلما أتى المختار للأرش طالبا رأى الآية الكبرى فزاد تأدبا وحبت به الأملاك شرقا ومغربا تناديه يا أعلى النبيين منصبا وأكرم مبعوث بأكرم ملتي ويا من هوى هذا المقام بلا أنا ومن فاز في الذكر المؤذن والسلام بحقك بحقك بحقك يا من قربه غاية المنى تقدم وأهرم بالصلاة وأمنا وفتح رسول الله على صدقتي مقامك هذا ما هو قد ثانيا سواء فقم فيه فقم فيه إلى الله دائيا أيا من ترك النور للحجب داويا تهيأ لتلقى الله وحدك هاليا فها أنك أملاك السماء تهلتي ويا أيها المختار من خير إنسه ومن قد تعالى فوق أبناء جنسه إلى أن ترقى في حزائر قدسه تسمى لما يهي الإله بنفسه إليك وللقول الثقيل فثبتي فأوعى كتاب الله يا ساهل لبهم وما زاد عن طرق الهداية قلبهم نبي عظيم القدر فالله حسبهم تدانا فأدناه لأجربه ونادى تقدم يا وحيد محبتي تقدم يا وحيد محبتي الذي تقدم الله الذي تقرب تقرب تقرب تقرب يا حبيب بقيبنا وتلقوا ما تاتاره من غيوبنا فما مؤرد أن تشبك مجيبنا فآل فآل فآل فآل فآل فآل فآل مرحبا بحبيبنا مرحبا بحبيبنا مد الخجبة حل الحلقة ومن العزة أيا سيد الكون إب جنابنا وقم بمقام العز ومن لبابنا عليك تكرمنا بنبي إيجابنا فلنزل بنا فلنزل بنا وقال بزهنا بنا وأينيك ننزل في أجائب قدرتي وحقك وحقك وحقك أحببناك يا من اجتدت به أمة الإسلام للحج فاتدت جمعنا معاني في أولاد تفردت ترى الأرش ترى الأرش ترى الأرش والكرسي والهجب قد بدت لديك وأنواني عليك تجلتي النبي محمد يا جوهرا فردا تعالى عن الصدف صفاتك لا توصى ولو زاد من وصف تقدم سريعا للقاء ولا تهب تقرب ولا تجزع واقبل ولا تهب وصلت عندي انت سيد صفوتي أيا من بأهلاك القرآن تحلقا ومن جبنه حقا إلى الأرش قد رقا رفعناك من كون الفناء إلى البقاء تأنس بنا هذا الوصال وذا اللقاء تأنس بنا تأنس بنا تأنس بنا هذا الوصال وذا اللقاء محب ومحبوب وطاعة حلوتي تأنس بنا هذا الوصال وذا اللقاء محب ومحبوب ga masoyi ga wanda yake muhibbu wa ma'budu wa sa'at halwat ka ji lokacin halwan Allah ka ji lokacin halwan Allah kuna halwa da wani Allah yana halwa da gana da Allah sallallahu تحملت يا مختار منا أمانة فما تبدي فما تبدي فيها مذ حملت خيانة أسمناك إجلالا وفزت صيانة تعاليت قدرا تعاليت قدرا عندنا ومكانة فذكرك مرفوع فأجز بنعمتي ووزرك موضوع فلا تاش مانعا فنؤيك ما ترضى إذا قمت شافئا لمن قد أتاني ثم جاءك طائعا فولى رسول الله بالبشر راجعا ومن حوله الأملاك بالنور حبتي أنه محمد أنه محمد أنه محمد أنه محمد أنه محمد صلى الله عليه وسلم وتر يا جنا عرف انت وتر يا كان تاخذ أنه محمد وتر يا أنا وتويا وتر يا وتدعي مني ba wuya cikin ta lokacin ya cika kasa duka ya dare da an fasara abinda an karanto a noman karanta mu mutu ba shi annabi ya sani fasara su shi ma wani kasa din ne gina ma ma kana li bashar an kalimar lahu mubadaratan illa muhammadur rasulullah wa ma kana li bashar an kalimar lahu mubadaratan illa muhammadur rasulullah saura kuwa illa wahaya sai da ruhu hayi a wani wara hijabi ko ta bayan hijabi an suna suna ko a gurbin manzo mala'ika fa yuhi bi zan himaya sha innahu aliyyun hakim innahu aliyyun hakim thumma dalla fatafalla fakana qaba qasani aw adana muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana tsara masa annabi ana tsara mu da annabi da qur'ani ko suke bayan annabi da Allah wani bai wani da annabi ba eh to wanda su ba mu da Qur'ani da san ta bane ai tun da gaiwa ka kuma ta ayin farko eh walqad wa huwa an awhana ilayka ruhan amra wa huwa la fari tun annaba bi shikara bi shikara kaza shikara kaza mu na mu kaza ba ba mu da kenan ba eh isari miraji ba mu da kenan ba sai wanda ke ba mu da Qur'ani ba Qur'ani bane ko ko ya sake Allah kiyaye ta ta ta fata fati bakwai hadiya zuwa ga Annabi Muhammad in bayanan ko haka to kuma bayanan zai yawa ya zama to kaman bayanan zai zai fi jan karatun yawa amma nan dukkan ka ga da Qur'ani ga amfani da dukkan ga yau Qur'ani ga goshi da ba sha biyu ba da Allah ko ba dari a kasa sha biyu a cikin dari yaya Mun samu dace. Allah sa da mu zama magariba misalan isha'i gaba daya in kammala akwai dan abinci na shi yawan wani dinin annabi ina ce tunda hatama ne na kafin sura da umar shi wani da annabi don an kawo abinci kada mutum ya zawa ba ko da loma ɗaya ka samu ka ba da waje wani shi ma ya samu sirrin wani dinin abakan wani dinin an gane tunda ba a sanar ta haka ba ya ga madadi shi to duk da dan yawan da a wajen mu amma kuma jama'a kuma kila zama to ya wuce abincin yawa zai a madadici ka so ma kanka a kuma dan uwanka mun so ma kanka zaka ji kadai zaka zaka ji babbar ne kadai a karan na annabi ne kuma ai komai da annabi in Allah kan mu sati mai zuwa shugaban haka kuma maulidin ne Allah ya da dan ƙara nuna muku annabi a cikin Qur'ani annabi annabi a cikin Qur'ani dole tun da kai ne ba annabi ko su ashibar da ransu duk ayoyi aka tashi tashi wajen shi aka tara su su zama to su fali guda duk da qur'ani ne gaba ɗayan su wanda bai sani bai qur'ani zai fasa kalmomi gudun ba zai ba da haƙƙin annabin ba to to ilimi ba annabi mai nan ba ne ne Allah biya bukatun mu Allah ka biya bukatun mu dan darajar suratul shura Allah ka biya bukatun mu dan albarkacin ta Allah ka biya bukatun gaba daya dan alfarman qur'ani Allah ka biya bukatun gaba daya dan alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai da kawo gudun mu abincin shi kafa a cikin kwakwan da ba anan ne kuma a cikin ne kaga ta wani mai kudi ne gobe daga nesa a cikin ne suna ne kai ba zan faɗa ba to shi dai ga wadannan samun shi da alheri Allah biya mishi bukatun shi ba faɗi bane gudun sai zama tori a ciki kuma amma a cikin kula dai bar shi anan a masallacin nan ba ma sai an je waje ba a masallacin nan yana nan kuma wanda ya dawo an samu da alheri kuma da ba san dawo kawa ba wani yana da shi tare da bai ba wani kuma bai da shi to a duka wanda bai da shi Allah ya kuɗa mishi wani kuma da shi ma da fasa tare ƙara mishi kuɗi duka mutum gaba annabi hidimin mu alfarma an sallama Allah ya kuɗa mishi Allah ya biya bukatun shi Allah ya ƙara mishi sa annabi sallama Allah bashi da annabi Allah ba mu gaba ɗaya na lahira in yana haka makaranta ne Allah ya kuɗa mishi Allah ya biya buƙatun masu da auren shi dan kasuwa ne shi Allah ya kuɗa mishi a kasuwancin shi in mai sana'an to Allah ya kuɗa mishi a yi samu sana'an gaba ɗaya duka mun ko Allah ya mana haka Allah ya mana haka Allah ya mana haka ko mai addu'a ba ka wannan karatun ka san da ka san da mu da mun ji daɗi wannan karatun ko mai addu'a ba da mun ji daɗi qur'ani ne mana gura mun doka kuma annabi ka san ya zo wajen tun an ta kiran sunan shi an ta kiran sunan shi in ko zo wajen kuwa ai gomi ya samu duk Allah ka biya bukatun Allah ka biya bukatun Allah ka biya bukatun Allah ka biya bukatun mu Allah ka biya bukatun masu nan addu'a a wajen mu Allah ka biya bukatun masu nan addu'a a wajen mu duk ga kar Allah ya samu kunya kar Allah ya kunya samu a duniyar lahira Allah ba mu cikin farin ciki Allah samu rayu cikin farin ciki Allah samu jana cikin farin ciki Allah ya samu jana yana farin ciki fiye da farin ciki a duniya dan Allah farman shugaban mu an sallama ko kuma ko daga ziyara daga wasu daga Nijar ko daga Nijar daga ne dogon dutse ko dogon dutse da shi ma malami ne a can ne da Allah samu da alheri Allah samu lafiya ba su su su daga Ghana su kuma su daga Ghana sannan su biyu su ma da sa abuwa Allah ya fata shi su sa kowa kuma gida lafiya zuwa ziyara ne da tambaya masu karo nan da tambaya masu karo nan da zan daga gana an so daga nijar mutu kana samu dace san annabi ce nan na gani ba kudi nike ba ba ba san annabi ne kawai kai ma ka rike annabi ba kudi nike ba ba ba gudu ma su su bani ma wai ka gani to san annabi ne kai ma ka rike kada ka ne dan uwanka ne ko mini ko mini mutum ne ka fitin nan ka san ba ko ka san gidan kawo kai rubuce ka ka ce ai abin da yake ni ba zan iya ba irin ka ne komai da komai in kai kowa jama'a Allah zaka daidai kai in ba kai ne Allah abin da kai Allah zai maka aiko ba wani abin ba wani gajiyawa in na ba da dubu ne ka ba da na ɗari kai haka sai haka maka kai ni ma da ba kan ba tun muna mona di akan ce manya manya naira goma goma ƙananan naira biyar biyar wani shi ne kudin mola biyar gyaɗa wani mutum manya naira goma ƙananan naira biyar mutum wa jirama kuma wa talatin da wata a lokacin da ma naira biyar da zamu yi zai mulki Allah ka sa bukatun gaba daya Allah ka faranta mana Allah ka faranta mana wa a dana minti daya don a baku waƙi amma ne zan dai kuma a dawa gaskiya سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتف لما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا